أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد kamar yadda muke ɗaukowar waɗansu ayoyi da kissosu cikin alkur'ani mai girma muna ɗan bayyana waɗansu istimbatat da fawa'id da addurusul mustafada da at-ta'ammulat min hadhihi al-ayat ko fi hadhihi al-ayat muna ɗan yi gwargwadon namu iko a matsayinmu na ɗalibai a kwana biyu mun taɓo ƙissa ta annabi musa alaihi wa ala nabiyyi na afdalus salatu wa atammu taslim a cikin suratul shu'ara duk da yake muna haɗuwa da waɗansu bayanai da suke a cikin waɗansu surori gwargwadon abin da allah ya ba mu iko muka samu muka gabatar to mun ɗauko farkon ƙissar tun daga wa idna da rabbuka musa an itil qaumaz zalimin muka kawo har zuwa inda aka tashi zuwa ƙarshen ya tuka bi kulli saharin alim ko ba haka ba aka gabatar da iya bayanin da ya sauƙaƙa kuma aka ɗauka daga can aka zo in ban manta ba dai ina ganin can ne aka tsaya a tuka bi kulli saharin alim a cikin darasinmu ko kuma قال أو لو جئتك بشيء مبين قال فأتي به إن كنت من الصادقين to almuhimmu dai mun raba kissar gida kashi uku yanzu za mu shiga cikin kashi na ƙarshe insha Allah ta'ala inda za mu tashi shine wa auhaina ila Musa ko ba haka ba to Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa auhaina ila Musa bayan fir'auna ya alƙawalin zai ma masu sihiri azaba malamai sun yi sabani kan an yi musu azaba ko ba a yi musu ba wasu suna ganin fir'auna ya zartar da abin da yake so wasu kuma suna ganin bai zartas ba sabani ne na malamai ina fata an fahimci ni duk da yake alkur'ani bai faɗe shi karar ba kenan nan ijtihadi ne kawai za a yi har yanzu dai ba mu samu nassi ba cikin alkur'ani ba mu gani ba ko kuma cikin sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam take nuna fir'auna ya samu zartarwa mai yiwa bai zartar ba ya so ne ya tsoratar da su in ya gaba su ja da baya ba tana yi wayewar su tana yi kuma ya ya zartassuwa ko kuma ya zartar ma wasu don saboda wasu su dawo gashi nan dai wallahu alam almuhimmu Allah ya ce wa auhayna ila Musa sai muka yi wahayi zuwa ga annabi Musa alwawu nan ta yi atafi abin nan kissa akan abin da ya gabata ana abin da ya kamata mu fahimta shine cewa alqur'ani cikin alkur'ani akwai abin da ake cima alhafu mun yi bayanin shi in ka diba cikin al-itqan fi ulum al-qur'an imam suyuti babu al-ijaz wal itnab ya kawo bayani kan shi alhafu da anwa'uhu da kuma wanda muka ce Ibrahim Rufaida Dr. Ibrahim Rufaida ya rubuta masters sa a Jami'atul Azhar akan alhasfu fi asalib al-lughah al-arabiyya to nan wa auhayna ila Musa ana zancen shu'ara ana zancen sahara afwan waɗanda suka yi sihiri kawai sai an kace wa auhaina ila Musa an yanke cikin kissa cikin Qur'ani dan kaga hasful jumal aka yi masu yawa tunda ba daga zancen kashe waɗannan mutanen bane aka yi wahayi ga Annabi Musa shi yasa cikin kissoshin Al-Qur'ani yana kawo mawadi'ul i'tibar wuraren da ake daukar darasi shi yasa yake hankalta musu to kaga malaman ilimin i'lam abinda ake kira i'lam kamar communication ko mass communication telecommunication sai kaga cikin labari ko film ba wai komi ne za a ɗauko ba inda akwai wani abu mai muhimmanci na ake ɗaukowa to kaga irin wannan sai ka iske cikin alkur'ani za su su istinbatsin shi su tallata ma duniya suna ganin kamar sun yi wani kokari dan qur'ani duk ya shafe rayuwar da annabi Musa ya yi kafin a zo wannan lokaci ba sani ko mun fahimta ba ba wannan lokacin ba ne aka yi annabi Musa wahayi kai tsaye a'a an ɗauki lokaci mai tsawo duk da yake ya kawo wawan allati la tufidu tartib wala at-tarahi wala at-taqib wa auhayna ila Musa allati muhimma annabi Musa wahayi an asri bi ibadi ko ba haka ba muka duba akwai qira'at nan ibn kathir da kuma nafi' da abu ja'far sun karanta a nisri bi ibadi fi'ili ne na sara to shi ko fi'ili wanda yake yana da haruffa guda uku fi'ili amrinci yana farawa ne in zai da hamzatul wasli ba hamzatu qat'in ba an gane ko sai waɗanda an shafe hamzatu qat'in kamar mur asalin shi umur ne an gane ko ko kul asalin shi ukul an gane ko to anisri bi ibadi ya kamata a ce wato kenan sarani yasri sai a ce isri an gane ko anisri bi ibadi akwai kuma sauran ƙura sun karanta an asiri bi ibadi da hamzatu qat'in shi ko wannan ruba'i ne daga asra yusri ne kaga akrama yukrimu sai a ce ikraman asra yusri sai a ce isra'an an gane ko yawa wannan ya kamata mu gane asalin shi ma ya kamata a ce isra'an ne saboda sara yasri ne amma saboda ya'un ta zo karshe sai an kai kalbukin ta koma hamza ban sani ko mun fahimci wannan ba to almuhimmu dai duka wannan akwai shi kenan nan sai ya zamanto fi'ili ne da sara da asra duka ma'anarsu ɗai ce sara bihi wa asra bihi subhanalladhi asra bi abdihi laylan min almasjid alharam ila almasjid alaqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir an gane ko nan da ruba'i da sulasi sai zamanto sun zo da ma'ana ɗaya duk da cikin larabci wani lokacin suna iya sabawa tana yiwa misali zahaba ya tafi to an ka ce azhaba an gane ko to nan ya tafiyar da shi kenan da wancan thulathina zahaba lazimina kuma bai yi ta'addi ba azhaba ya zama to ruba'i muta'addi an gane ko wani lokacin ma'anar su tana iya canzawa wani lokacin ma'anar su tana iya zama daya kaga zahaba shi ma ya tafiyar da shi na ko ba haka ba to kaga da azhaba da zahaba suna nuna ta'addi zahaba kuma thulathi ne bayan nufin ta'addi don haka mutum na iya dirasa kan tsakanin fi'ili sulasi da wanda ruba'i din shi mai hamza da mai shadda wanda ma'anarsu ta zo daya wanda wani lokaci kuma ma'anarsu tana iya saba ma wani lokacin dai shina da ma'anoni daban-daban in ka yi muqabala tsakankanin su ka har hada su ka yi abin da nuna alakar da take tsakankanin su ban sani ko mun fahimta ba ala ayyati hal wannan dai na dan kawo shi ne saboda ilmul qira'atu lokaci na da alaka da ilmul lugha da kuma ilmul sarf wan nahw da ma ha ilmul balagha idan mutum diba cikin مجلة التدبر جزء نبير ياكاو القواعد البلاغية علاقة علم القراءات تأصيلا وتطبيقا تو أن أسري بعبادي كو أن أسري بعبادي قراءتني دوكم سو متواتراني كو kai tafiyar dare da bayina domin nan tafiyar dare ake nufi sara da asra yana nufin tafiya ta dare bi ibadi kai tafiya da bayina an gane ko sai an kace innakum muttaba'un tabbas ku za a bi ku sai Allah kawo jumla wato ismiya kuma da ta kara da inna sannan kuma jumla ismiya mai suna biyu domin akwai jumla ismiya mai suna ɗaya in ce muhammadun jalasa jumla ce ismiya eh jumla ce ismiya amma kuma ba suna biyu bane sabani in ce muhammadun jalisun jumla ce ismiya kuma mai suna biyu kowace ma'ana tana canzawa shi yasa jumlolin larabci suke da muhimmanci a abin ga akwai jumla fi'iliya mai fara da fi'ili mudari'i da mai fara da fi'ili amri da mai fara da fi'ili madi ko ba karan bane ma'anonin su ba ɗaya bane sannan akwai jumla ismiya mai farawa da misali suna ta kare da fi'ili da mai farawa da suna ta kare da suna da mai kuma abin nan na kira da ma'arifa ina fata an fahimce ni ma'ana wata za ta fara da ma'arifa ne ta kare da wato na kira ala ayyati hal ku diba cikin alal aqall a gurguje cikin littafin dirasatun fi usul tafsir na ustaz dr kabir yunus professor na tafsiri da yake kano in ka diba cikin wajen babin balaga ya kawo jumloli daban-daban a larabci da irin yadda ake iya sarrafa su wannan misali ne na baya almuhimmu innakum muttaba'una kaga Allah ya kawo jumla ce ismiya kuma da ta bude da inna sannan kuma sunaye ne guda biyu subutin take nan kaga yana da karfi tabbas Allah nuna za a bi su in muka duba a cikin suratul dukhan da ta kawo kisa annabi Musa sai Allah subhanahu wata'ala ya ce an asiri bi ibadi laylan kaga cikin su'ara babu lailan to shi lailan dama ai tafiya sara dama tafiya ce ta dare to lailan sai zama to ta'kidi ne amma an kashi lailan kuma ba a ce an isri bi ibadi al-laila ba sai an ka ce lailan nan wasu malamai suka ce an kawo shi lailan saboda taklili a nuna dare ne ɗan kaɗan ba mai yawa ba ma'ana kenan lokacin halakar da fir'auna ya yi kusa ina fata an finci ni ko kuma lailan dare ne wanda yake an na kira ko ta zamanto littaklil ko ta zamanto littazim girmama wannan dare saboda dare ne wanda za a gudu ana cikin tsoro an gane ko kuma za a yi tafiya ce wadda ba kakkauta ba hutu ban sani ka ko an fahimta ba to kaga nan ilimin balaga yana aiki kenan subhanallazi asra bi abdihi laylan min almasjidil haram kaga sai ka kalma ta laylan ban sani ko mun fahimta ba to an asri bi ibadi laylan innakum muttaba'un Allah ce za a bi ku fa arsala fir'aunu fil laylan shi cikin dukhan kamar da mun kace fa fa arsala fir'aunu fil madaini hashirin fir'auna ya tura hashirina an gane ko masu tahiya su tattaro mutane an gane ko sai zamanto hashirin nan ismul fa'il ne na hashara yahshuru ko ba haka nan bane wa hasharnahum falam nughadir minhum ahada amma an shafe maf'ulun bihi fa arsala fir'aunu fil madaini hashirin an-nas wanda su taro mutane fir'auna sai Allah ce inna haula ila shirzimatun qalilun fir'auna ya ce waɗannan mutanen shirzima yan jama'a ce qaliluna yan kaɗan an gane ko asalin tasharzum shine abin da ya dan wawwatse ya tattaki ma'ana wata yan jama'a ce wani dan uskuci ne ko wani dan baraguji wanda ba su da girma kalilu ne ya ƙara nuna ba su da yawa wannan magana tana fir'auna ya faɗi ta a lokacin da yake cikin garin misra kafin ya fita ko ko lokacin da ya kama hanya ko ko lokacin da suka cinkai su amma dai idan muka duba lokacin da yake hudin wannan magana kamar bai hita ba ina fata an fahimci ni don Allah bai zancen sun fita ba a wannan lokaci ya ce wa innahum lana la gha'izun sun fusatar da mu daga ghaza ya ghizuni ma'ana sun fusatar da mu fusatarwa saboda su annabi Musa suna musu bauta shi ko dan adam baya son bawa ya kubce masa shi yasa turawa kullum abin da suke suke so su hana ma yan kasashen da suke ma mulkin mallaka su samu abinci su hana musu samu zaman lafiya dan ta haka ne za su ci gaba da tsatsar arzikin su su bautar da su ina fata ana fita kenan sun fusatar da su sun gudu kuma sun fusatar da su saboda sun sun ari kayan su na kawa wanda saboda su bugar da hankalin su suka ari waɗannan kaya na kawa an gane ko humilna auzaran min zinatil qawm ko ba haka nan bane to ala ayyati hal sun ari kayan kawa dan ka a gane za su gudu su kuwa shirin nan gudu za su yi wa inna la jami'un hadirun inji fir'auna akwai ƙira'a wa inna la jami'un hadirun in muka duba imamu asim da imamu hamza da imamu kisa'i da imamu khalif sun karanta wa inna la jami'un hadiruna da kuma imamu ibnu amir ibnu amir wanda suka yi riwaya gare shi akwai hisham da abdullahi ibn zakwan to shi hisham yana karantawa hadiruna wata fuska ko yana karanta hadiruna shi yasa ba a ce ibnu amir ba sai a ce abdullahi ibn zakwan da bi khulfin an hishamin da dukkan sun yi ittifaki da sai a ce ibnu amir to saboda shi rawi ɗaya daga cikin masu riwaya ga ibnu amir yana karanta da fuska biyu dole sai an rarrabe almuhim wa inna la jami'un hadirun da hadirun kenan fi'ili ne na hadara muna cikin tsoro waɗansu malaman tafsiri suka ce duka ma'anarsu ɗaya da hadiruna da hadiruna mun fahimta ko in ka dibi littafin da suka yi taujihul qira'at kama ad-durr al-masul fi ulum al-kitab al-maknun kama al-qira'at wa atharuha fi at-tafsir wal ahkam na ustad ad-doktor Umar doktor Salim Umar Salim Baz mun qasas Saudiya a safha ta 616 zuwa 17 ya kawo irin waɗannan bayanan ina fata an fince da sauran littafin da sun kai taujihul qira'at suka ce duka ma'anar su dai in ji waɗansu malamai waɗansu daga cikin malaman tafsiri suka ce a'a tunda in ka ga fi'ili na da fa'il da fa'il zaka iske shi fa'il kin yana nufin kamar yanzu an ka ce dayyiq da da'iq to in fi'ili yana da fa'ili biyu to galibi an ka ismul fa'il yana nuna abin yana nan ga afkuwa in an ka kawo fa'il ba yana nuna abin yana nan ga afkuwa ba kamar ana nuna tabbatuwa abin kamar sifa ce mushabbiha an gane ko fala'allaka tarikum ba'da ma yuha ilayka wa da'iqun bihi sadruka bai ce dayyiqun ba saboda ana nuna abin yana nan akan shi a wannan lokaci ina fata an fahimce ni to shi yasa wadan suka ce kenan ma'anar su daya sai dai wancan tar hadiruna kamar tsoron a lokacin da yake afkowa hadiruna yana nuna tabbatacce ne sifa ce mushabbiha tufidu thubut waɗansu daga cikin malaman tafsiri suka ce a akwai bambanci ba wannan bane wato in an ka ce hazirun da hazirun haziruna suna cikin tsoro haziruna suna cikin tattale ai musta'idduna bil asliha wa adawat al harb ma'ana dukkan mu mun shirya kuma muna cikin sauna kenan kaga suna cikin sauna kuma sun shirya kenan kaga abin ya tabbata akwai qira'a shadza wa inna la jami'un hadiruna da dalun ne wannan qira'a ce shadza tana nufin nahnu aqwiya ghiladul ajsam ma'ana muna cikin karfin mu ina fata an fahimci ni to wannan shine tauji kuma babu cin karo tsakanin waɗannan qira'at kin da waɗancan waɗanda suke mutawatira guda biyu da waɗancan waɗanda suke matsayin shadza dai babu cin karo da juna almuhimmu kenan da fir'auna ya tura a tattaro ya fita ne da runduna mai yawa wasu kuma suna gani a hadda rundunar da ba a da bukatar fita da ita an fita da ita ko ko tana yiwa ma hatta da waɗanda ba su zujin ba an fita da su saboda ana son in an je za a ƙari da su ne ƙarewa ta ƙarshe yanzu sun da sun yi laifi ba zan ci a mayar da su bayi bane yanzu ana son a ƙari da su ne to dama kuma wannan hadiru na jin tsoro fir'auna yana jin tsoro bani isra'ila sun wuce yana jin tsoron mulkinsa ya tafi Allah ya faɗi wannan wa numakkina lahum fil ard wa nuriya fir'auna wa hamana wa junudahuma minhum ma kanu yahdaru shikenan Allah ce fa atba'uhum mushriqin ko ba haka nan bane wa inna lajmi'un hadirun fa akhrajnahum afwan fa akhrajnahum min jannatin wa uyun in ka diba can cikin suratul dukhan kam taraku min jannatin wa uyun Allah ya ce nan kuma fa akhrajnahum mun fitar da su min jannatin wa uyun wa kunuzin wa maqamin karim a cikin dukhan kuma wa zuru'in ne kenan an nuna can suna da gonakai nan kuma an suna da taskoki na arziki wa maqamin karim da matsayi wanda yake mai girma sai Allah ce kazalika wa awrafnaha bani isra'il a cikin suratul shu'ara a cikin kuma suratul dukhan ce kazalika wa awrafnaha qauman akharin kaga qauman akharin kamar ya zama to mujmal ne ya zo a dunkule ina fata an fahimce ni ma'ana a fihi ibham amma sai cikin shu'ara sai ta bayyana shi kenan in kana cikin shu'ara kawai kamo wancan za ka yi ka nuna shi na a dunkule in kuma kana cikin suratu dukhan sai ka kawo na shu'ara su mun shine fito karara kazalika wa awrafnaha bani isra'il bani isra'il su ne qauman abinda ake nufi qauman akhari sai Allah subhanahu wata'ala ya ce kazalika wa awrafnaha bani Isra'il fa atba'uhum mushriqin sai suka bi su mushriqina wato lokacin da za a ce ma'ana safiya da asuba kenan lokacin ishraq rana za ta fito kenan tana batun bulluwa dama galibin lokacin da ake halakar da kafirai lokacin safiya ne saboda lokaci ne da suna jin daɗi musamman lokacin bacci inda ma'u'idahum subh alaysa subhu bi qarib sannan kuma can fa akhadhatuhum as-sayhatu mushriqin mutane annabi lut a cikin suratul hijr da kuma fa akhadh fa akhadhatuhum as-sayhatu musbihin ko ba haka nan bane wajen walqar kadzaba ashabul hijr al-musallin almuhimu dai an halakar da kafirai a kowane lokaci amma da asuba saboda lokacin da mutane suna jin dadin bacci ne lokacin da bala'i zai faɗo musu almuhimu fa atba'uhum mushriqin Allah ce falamma tara al-jam'ani tara'a tafa'ala kina ana kallon juna khasama yayi jayayya ta khasama sun yi jayayya da juna tafa'ala ina fata mace ne galibin ma'anar da ke doka amma ba wannan ɗaya yake nufi ba shi yasa mutum na iya dirasar sarfiya al-af'alul mujarrada ma'ana nawa suke ɗauka fa'ala da fa'ila dama wazani na mujarrad guda sitta ne guda shidda ne kowane wazani ka dibi ma'anar da yake ɗauka shi ko af'ala ka diba fi'ili wanda yake af'ala ma'ana nawa yake ɗauka a larabci shi ko fa'ala ma'ana nawa yake ɗauka a larabci tafa'ala kowane wazani kai karatun shi da binciken shi bincike ne na sarfu mai yawa sannan kuma sai ka ɗauko idan an haɗa su wane in an haɗa shi da wane mai ma'ana yake nufi kaga bincike ne mai yawa muna fatan wannan sai ka diba cikin asarf ma'anil abniya akwai ustaz dr fadl samar ra'ina da littafi ma'anil abniya duk da yake ba cikin sarf ya yi shi ba balaga ce ta alqur'ani akwai littafin at-tarif fi ilmi at-tasrif na ustaz dr abdullah al-usta da kasar libya ya kawo wannan da kuma sauran littattafan sarf waɗanda suka yi ta'arudi zuwa ga wannan irin su shadal arf an gane ko da sauransu falamma tara al-jam'ani lokacin da suka ga juna qala ashabu musa inna lamudrakun lokacin nan mutane annabi musa suka ce mu za a cin muna da wannan ne malamai suke cewa ba wai annabi sallallahu alaihi wasallam yake da sahabbai ba an gane ko ashabu musa ashe annabi musa yana da sahabbai an gane ko to inna lamudrakun da wannan ne kuma malamai suka tabbatar da cewa suka yi ma waɗanda suke inkarin ru'uya ta Allah zaga Allah ranar tashin alkiyama shine cewa da an ce la tudrikuhu al-absar wa huwa yudriku al-absar wa huwa al-latif al-khabir sun ce to ai ba a ganin Allah tun a ce la tudrikuhu al-absar an gane ko sai malamai suka na ahli sunna suka ce a'a na farko ta fuskar lugha sun yi kuskure tunda mu'tazila suna cewa ba a ganin Allah tunda Allah ya ce ma annabi Musa lan tarani ba za ka taba gani na ba kenan ko har lahira suke nufi an gane ko tunda lan tufidu at-ta'bid an-nafi wa tabid sai dai malamai sun yi musu sun ce a'a lan tufidu an-nafi al-mustaqbal wa la tufidu at-ta'bid ba tana nufin har abada ba inda tana nufin har abada da ba a yi mata kaidi falan ukallima al-yawma insiya ko ba karan bane falan abraha al-ardha hatta ya'dhana li abi kaga da tana nufin ta'bid ai ba a samu ta gaya sannan kuma mu dauka ma da tana nufin ta'bidi da akwai lokacin da za ta zo tare da abadan To ko da mun ce ta akidi ce misali tun in lan tazo in tana har abada ai ba bukata a kawo abadan. To kuma ko da an kawo tare da abin sai ka iske kuma ba tare da har abada ba. Ko ba karan bane qul in kanat lakum ad-darul akhiratu inda Allah khalisatan min duni nasi fatamannaw al-mauta in kuntum sadiqin sai ce mi walan yatamannawhu abadan bima qaddamat aydihim. Duk da yake cikin suratul Juma'a ya ce wala yatamannawnahu abadan bima qaddamat aydihim. To me yasa can ya kawo lan duk da take tafi karfin ma'ana kuma can sai kawo la duk da ke mai harda alkur'ani da an ce la cikin juma'a lan cikin suratul baqara kai an sallame ka wajen harda to amma me yasa aka bambanta albalagatul qur'aniyya sai suka ce saboda nan a cikin suratul baqara abinda sun kai iddi'a'i yahi abinda sun kai iddi'a'i a cikin suratul juma'a an gane ko domin can qul ya ayyuhal ladhina hadu in za'amtum annakum awliya'u lillahi min dunin nas suna nufin su kadai ne waliyan Allah an gane ko to amma cikin suratul baqara in kanat lakum ad-darul akhiratu inda Allah khalisatan min dunas ba wanda zai shiga aljanna sai su kenan kaga wannan iddi'a'in yafi saboda Allah na iya sawa mutane cikin aljanna da falalashi ina fata na fahimta ta to kaga abin da sun kai iddi'a'i yafi sai yasa kowani sai an kama nafikin da hidacewa da shi walan yatamannahu abadan to kaga Allah ya nuna kafirai dai a takaice tunda ahlul kitab din kafirai ne ba za su taba gurin mutuwa ba abadan kuma kaga ka abadan amma Allah ya ba mu labari a cikin surat abin nan suratu zukhruf za su yi gurin mutuwa wa nadaw ya maliku li yaqdi alaina rabbuk na'am ka gani ai gurin mutuwa suke yi haka wa yaqulu al-kafiru ya laitani kuntu turaba to tunda suna gurin mutuwa kiran ba gaskiya bane lan tufidu an-nafi wa at-ta'bid a a tufidu an-nafi al-mustaqbal wa la tufidu at-ta'bid mun gane wannan dake ko to sannan kuma Allah ya nuna za su ga wujuhun yawma idin nadira ila rabbiha nadira za su kallo zuwa ga ubangijin su sai su ce ila wai abin da ake nuhi nan mufrad ne na al'ala'u ni'imomi ne za su zaɓuga naziratun kenan ila rabbiha zuwa ga ni'imomin ubangijin su wannan kuskure ne to kalla innahum an rabbihim yawma idin lamahjubun su kafirai za a sha makance su da ganin Allah to su kuma mu'mini ne kaga غير محجوبين da sauran kuma ayoyi da hadisai lilladhina ahsanul husna wa ziyada hadisai mutawatirai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suke nuna za a ga Allah ranar tashi alkiyama almuhimmu amin irin waɗanga masaloli suna bukata abin nan to yanzu nan me ya ja mu zuwa ga wannan shine da yace qala ashabu musa inna lamudrakun ar-ru'ya shay'un akhar wal idraku shay'un akhar tana yiwuwa ka ga abu amma baka rishike hakikanin shi ba yanzu kawai tsinka abu ta suka ce kai wancan abin dabba ce ko dan adam ba sani kun fahimta da ya ce la tudrikuhu al-absar bai ce la tarahu al-absar ba domin idraki bai yiwa su san hakikanin Allah gaba daya ina fata na fahimta suna iya ganin Allah amma sanin hakikanin Allah wannan ba zai yiwa ba to kenan bai ce la tarahu al-absar ba shi yasa ce falamma tara al-jam'ani kaga sun gani قال أصحاب موسى إنا لمدركون كاجا لم يدركوهم ولكنهم رأوهم to su ma alkhalq suna iya su ga Allah amma la yudrikuna haqiqatahu ban sani kuma fahimta ba yawa to wannan shine bambanci kaga in ka zo ko da nan ta fuskar luga sai kai musu raddi da sauran adilla wadanda suke isbatin ru'yatullah subhanahu wa ta'ala qala kalla inna ma'i rabbi sayahdin annabi Musa ce kalla ba zai yiwa ba inna ma'i rabbi nan ma'iyya bil auni wan nasri kinufi ba shi nan ma'iyya bil zat ba sayahdini zai shiryar da ni dama Allah ya hada mishi zai shiryar da shi kuma shiryar Allah ya haɗe ta watruki al-bahra rahwa innahum jundun mughraqun ko ba haka nan bane to Allah zai shiryar da shi me za a yi sai Allah ce fa auhayna ila Musa an idrib bi asaka al-bahr an gane ko ya buga da sandar shi to can wa auhayna ila Musa Allah ce nan ko ce fa auhayna ila Musa me yasa na kawo fa'un saboda tsakanin magana annabi Musa da umarnin babu nisa fa auhayna ila Musa kuma annunu tufidu ta'zim ba ana nufin alloli daban-daban ba fa auhayna ila Musa nan wahayi kuma yana iya zama tuwa kala biyu wahayi mubashir Allah ne da kan shi ma annabi Musa wahayi ko ko aka turo mala'iki ya gaya mishi an gane ko shi yasa wa idh awhaytu ila alhawariyina atana an aminu bi rasuli tana yi wa Allah ya musu ilhamin imanin ko ko a'a Allah ya gaya musu cikin littafi kana iya ɗaukar wahayi guda biyu ne kenan imma alwahyu almubashir wa imma bil wasita mun gane ko wa auha rabbuka ila an-nahli ba an an turo ma zuma mala'iki ba wa auhayna ila ummi musa ba dole bane sai an turo mala'iki cusawa cikin rai ala ayyati hal fa auhayna ila musa an idrib bi asakal bahr ya bugi teku fun farqa fa kana kullu firqin ka tawd al-azim ko wani firqa sai koma ka tawd at-tawd na ana nufin dutsi falalin duci in ji malaman zaure ko fa dutsi azim wanda yake mai girma sai ya rabu ina fata an fahimci ni fanfalaka fa kana kullu firqin ka tawdil azim Allah ce wa azlafna sai mun ka kusanto thamma can ba summa an kace ba muta'in thamma can na'am da haka akwai samma akwai summa summa harafi ne na azafi samma kuma shina nufin zarful makanni kuma akwai summa akwai summata akwai samma akwai sammata na'am
ina fata ana fahimta shi summata sun ce yana atfil aljumal ne an gane ko baya atful mufradat akwai sabani wajen akwai bayanai dai wajen malaman lugha wajen bambanci tsakankanin su to almuhimmu sammata yana nufin can samma yana nufin can summa yana nufin sannan kuma summata kuma yana nufin sannan a atafi ne yake nufi to shin ba akwai bambanci tsakanin summa da summata akwai bayani wajen malaman lugha in ka duba cikin littafan lugha zaka gani ka diba cikin an-nahwu al-wafi na abin na wani malami na kasar misra na manta sunansa kuma ka diba cikin mughnil labib an kutub al-a'arib da sauransu da kuma littattafan furuqul lughawiyya zaka gani suna kawo bambanci tsakanin su in ka diba cikin at-tadribatul lughawiyya juz'i na hudu na Sheikh Abdul Latif Shuwarif ya kawo bayani mai irin wannan da zai saurara littattafai almuhimmu wa azlafna muka kusanto shine azlafa kusantuwa wa uzlifatil jannatu lil muttaqin ko ba kadan bane a cikin suratu shu'ara wa uzlifatil jannatu lil muttaqin ghayr ba'id kuma a cikin suratu wato qaf sai kai hattara na'am cikin su ara babu ghairu ba'id wa azlafna thamma al-akharin mun ka kusanto thamma can al-akharina ko ba haka nan bari waɗanda ba waɗancan ba domin jama'a biyu ce akwai akwai bambanci tsakanin al-akhiru da al-akharu na'am in an ce al-akhiru na ƙarshe al-akharu na daban na'am wani wancan ina fata an fahimce ni to dole sai mun banta in an ce al-akhiru mu annaskin shi al-akhiratu in an ce al'akharu mu'annaskin shi ne ukhra na'am intabihu kaseeran akwai bambanci tsakanin su kuma cikin ad-durrul masun wajen waqalat ulahum li ukhrahum ya kawo cewa ukhra din kala biyu ce akwai da take zakwa da ma'ana al-akhir bayani ne na lugha wanda yake mai nauyi babu lokacin da mu fassala shi al-muhimmu waɗancan al-akharin baka ce al-akhirin domin nan su fir'auna da ke su ne na ƙarshe amma da ana nufin an hankalta ma su su annabi Musa mu'minin su kudancan kafirai ne kenan in ka ce al-mu'minu wal akhir da wani wanda ba shi ba Na'am.
amma in kace al mu'minu wal akhir tana yiwa al akhir kin zama mu'mini ya zama to ba mu'mini ba na'am haka wa azlafna thamma al akharin sai Allah ya ce wa anjayna Musa wa man ma'ahu ajma'in mun ka tseratar da annabi Musa da wanda yake tare da shi gaba daya nan in tabe akwai al ijmal kalima ta anjayna tseratarwa tana buƙatar tafsili ya aka tseratar da su sai da aka bude teku wa idh faraqna bikumul bahra an gane ko lokacin da an ka tseratar da su sai da an ka umarci annabi Musa ya bugi sanda na an kawo shi kuma an ka ce fadrib lahum tariqan fil bahri an gane ko to nan ba a kawo ya basan ba da tarrabu fan farqa fa kana kullu firqin ka tawdil azim shi hanya akwai danyi ko babu sai Allah ya ce ya basan wuri ne wanda yake ya bushe kwata kwata kamar ruwa ba su taba zama ba Allahu akbar laba da lada an gane ko amin wa iyyakum an gane ko kenan yadda an ka tsirtar da su sai ka dauki sauran ayoyi sannan ka fassala shi ba haka na kawai zaka zo ka ce kai tafsirin alqur'ani ba المهم وازلفنا ثم الاخرين وانجينا موسى ومعه اجمعين التي ثم اغرقنا الاخرين انتبه قصه تاع النبي نوح da tazo cikin wannan sura sai an kace ثم اغرقنا بعض الباقين na'am amma ne sai kace wa wa anjina musa thumma aghraqna al-akharin wadancan dai ya sake maimaita wannan kalima din sai mun ka nutsar da su dan ma da an kace an nutsar da su ina fata ana fahimta ta fi al-ighraq din shi ma mujmal ne yahtaju ila tafsil mi ya faru lokacin da za a nutsar da fir'auna kaga ba ka kuma haka na'am amma lokacin da za a nutsar da su akwai abubuwa da suka faru shine kaga Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna cewa eh, da da aka nutsar da eh, wa- eh, wa wa anjina Musa wa majun thumma aghraqnal akharin Allah bai hudu shin duka gaba ɗayan nutsar da su ko akwai wanda ya koma kai labari amma in muka duba Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna babu wanda ya tsira dan ya ce ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقالوا فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مفبورا فأراد أن يستفدهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا na'am babu wanda ya hita to sannan kuma Allah bai faɗo shin lokacin da za a nutsar da su shin Fir'auna ya so shi sulkuce ya ya zuke ta malle ya tsere ko ko ba a yi haka ba a sai ayoyi suka yi bayani na'am ina fata mutum ne hatta idza adrakahu al-gharq قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين الله اكبر Allahu akbar ina fatan bai ce Na'am.
to Saka.
wa amin amin wa agraqna eh, al- al- wa anjina musa wa wa agraq thumma agraqna al akhari kaga thumma kuma yace da a nuna maka akwai tazara saboda su waɗancan sun ketara tana yiwa da suka ketara an dan samu jinkiri saboda suna son su shiga kuma tana yawa runduna ce mai yawa kaɗan kaɗan za su shiga almuhimmu da na farko da na ƙarshe wanda suka shiga duka gaba ɗaya ruwa suka ƙare da su mun kawo kuma munasaba fir'auna ya yi alfahari da ruwa Allah ya halakar da shi da ruwa shi yasa ai hattara duk abin da kai alfahari da shi wannan ni'imar tun da baka gode ma Allah ba tana yawa Allah ya halakar da kai da ita mun gane wannan na'am
to wannan eh, sai Allah subhanahu wataala ce inna fi dhalika la aya cikin wannan kissa akwai aya nan jinsin aya ake nufi don ba aya guda ta ba cikin kissa annabi Musa akwai ayoyi da dama ko ka ɗauki nan jinsin ayoyi ake nufi ko ka ɗauki annakira tufidu wato at-takfir kamar abubuwa masu yawa ne ake nufi ma'ana akwai ayoyi daban-daban aihuwa annabi Musa aya ce zuwa shi masa da'awa aya ce halakar da fir'auna da ruwa da abin da ya alfahari da shi aya ce Uh, sahara su yi imani da annabi Musa bayan an kawo su ne don su yake shi aya ce waɗanda ba su da ƙarfi ana ce musu ba kowa ba aya ce to alƙawali ne na Allah wanda Allah ya ɗauka dan ya ce wa nuridu an namunna ala alladhina stud'ifu fil ard wa naj'alahum a'imma kuma ya ce wa naj'alahum alwarithin to ya sanya su a'imma ya faɗi wannan a cikin suratul anbiya waj'alnahum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru kuma ka bari wa naj'alahum alwarithin mu sanya su masu gado kuma tabbas Allah ya cika wannan alƙawari dan ya ce wa awrafna alqawma alladhina kanu yustad'afuna mashariq al-ardi wa magharibaha allati barakna fiha awrafna kaga an yi an ƙari Allahu akbar ina fata an fahimce ni na'am sai Allah ce inna fi dhalika la'aya wa ma kana aktharuhum mu'minin da yawan su ba za su yi imani ba sai kai amfani da mafhumul mukhalafa kenan wa in an ce da ba za su yi imani ba su waye ne za su yi imani kadan qalilan ma tu'minuna qalilan ma tadhakkarun Allahu akbar an gane ko Na'am.
wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim Allahu wa inna rabbaka lalle ubangijinka annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ai ba ubangi Allah ba ubangijin shi shi ɗaya bane amma na al-idafa lit tashrif intabihu kuma sai ka ar-rabb dan ya nuna maka al-maliku al-khaliqu al-mudabbir wanda yayi wanga abin shi yasa an kawo ba a ce wa inna allaha ba na'am an gane ko ko ko a ce wa inna ilahaka sai a ce wa inna rabbaka Ki- kinan kalma ta rububiyya tufidul al-khaliq al-malik al-mudabbir wanda ya shirya waɗannan abubuwa shine Allah subhanahu wataala ubangiji lahu al-azizur rahim kaga inna inna tufidu at-tawkid rabbaka ba- sunan rububiyya mun kawo dalili idafa mun kawo tashrifi lahuwa yana iya cewa wa inna rabbaka ba sai ya kawo lamun ba huwa al-azizur rahim sai kawo lahuwa ya kawo lamun tufidu at-ta'kid huwa na'am tufidu ta'kid al-mu'akkidat kenan kuma jumla ce ismiya an gane ko bai ce em, eh, wa wa inna rabbaka lahuwal azizu sai ka suna Allah kuma bai ce azizun ba don suna Allah yana iya zakuwa ba da alif wallahu ba an gane ko innal ladhina taqaw eh, wa imma yanzaghannakum minash shaitani nazghun fasta'id billah innahu sami'un alim innal ladhina taqaw cikin suratu fusilat ta kawo innahu huwas sami'ul alim dan gane suna Allah to me yasa ya kawo alif wallahu ka gani litta'kidi an gane ko ar-rahim kuma littakid shi ma yana aika shi rahim inna rabbi rahimun wadud amma sai kashi ar-rahim da alif wal lam ƙarhi ƙarin ƙarhi kare kare ko ba kana bane a karfafa mala abdullahi to yanzu anan abu na ƙarshe wanda zamu tattaunawa akan shi na'am em, cikin suratul a'raf ya kawo mi ya faru bayan halakar da fir'auna anan bai kawo shi ba dan nan ba a da bukata a nuna maka halin bani Isra'ila kissar da Ibra ake so a cikin suratul a'raf in ka diba an ka halin su bayan an halakar da Fir'auna saboda sura ce tana son ta fayyace halayen su shi yasa an kai zawajawaz nabi bani Isra'ila al-bahra fa ataw ala qaumin ya'kufuna ala aslamin lahum hajjan wa qatta'nahum 12 asbatan umama wa idh ta'adhana rabbuka la yab'athanna alaihim ila yawm al-qiyamati man yasumuhum su'al adab fa khalafa min ba'dihim khalfun warithul kitaba ya'khuduna 'arada hadha al-adna wa yaquluna sayughfaru lana saboda ana so a fassala maka halin su bayan an halakar da Fir'auna nan kuma a da bukata to sannan abu na ƙarshe me yasa an ka zaɓi al'azizu da arrahim munasabatul asma mun ce suna da alaƙa da kissa kuma suna da alaƙa wani lokacin da siyaq sabiq kuma wani lokacin ma har da siyaq allahiq mun ji wannan al'azizu yana nuhin mabuwayi don babu mai yin haka in ba Allah ba duk wayon da fir'auna ya yi ya kare mulkin shi Allah ya ce sai ya gwada mai makanu yahzaruna tabbat kuma Allah ya nuna mai makana yahzar saboda gashi Allah ya kwaci mulkin har gashi ya koma amantu annahu la ilaha illa huwa ya gani an gane ko arrahimu mai jin kai ne bani isra'ila da aka yi ta'azartar suwa Allah ya tausaya musu ya kwace su daga babban makiyansu ya bani isra'ila qad anjaynakum min min aduwikum wa wa'adnakum janib at-tur al-ayman wa nazzalna alaykum al-manna was-salwa wannan shine munasaba sai an ka hada izza Allah tare da rahama take ba wai al- akwai wanda shi na da izza buwaye ne amma bai da tausayi sai shi azartar da mutane akwai wanda adda tausayi amma bai da izza tausayin shi bai amfanin komai bai- don bai tsame ke shi daga zalunci ga- ga ga hannun azzalumai ko ba haka nan bane dan uwan kai na tausaya maka amma wasu azzalumai sun ka kama ba bai iya tsame ka wani kuma shi na da karfin amma karfin sai ya sa shi wajen rashin tausayi to a Allah ba haka shike ba izza tai tare da rahama take ina fata an fahimce ni to Allah ya taimake mu wannan shine dai abin da ya saukaka a cikin wannan kissa wallahu ta'ala alam
Allah ya saka da alkhairi Amin, amin.
Allah ya ba da lafiya.
amin amin